تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون يتلون آيات الله آلاء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda yake da tarin nima ga bayansa wanda ya niyyamtar da mu ya ba mu lokaci ya kuma ya sare mana dama ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda aka saba gabatarwa a wannan markazi mai albarka muna fatan ubangiji tabaraka wata'ala ya mana gaudakatar ya datar da mu ya ba mu ikon faɗin abin da yake daidai ya kuma nisantar da mu kuskure idan mun yi kuskuren muna fatan Allah ta'ala ya yayi mana yau dai muna ranar sha uku ne ga watan zulƙada ɗaya daga cikin watannin Allah masu al'umma guda hudu wanda Allah madaukakin sarki ya ce ka shaidu mu da zaluncin kanmu da kanmu a cikin wayannan watanni ayyukan alheri a wannan watannin suna da farlar gaske sabawa Allah yana da hatsari a cikin irin wannan wata daga cikin watanni guda hudu masu alfarwa abinda muke fata shine Allah ya azurta mu da samun gabatar da ayyukan alheri kuma Allah ya karba mana darasin mu na baya muna da cikin wannan sura mai albarka suratul baqara ali imran ko subhana suratul ali imran wanda mun tsaya ne a aya ta 112 a yau za mu tashi 113 insha Allah waɗannan jerin ayoyi da makaranta a baya sun kuro mana labari ne akan musamman ahalin kitab su ne yahudu da nasara wanda ba su gushe ba suna kan bin diddigin takon iyayensu da kakanninsu adawar da allah maɗaukakin sarki ya sanya tsakanin mabiya addinin yahudanci da kiristanci ga musulmi adawa ce ta har abada ba ta karewa ba sa ɗaga ƙafa kuma ba su da kwancin hankali a lokacin da suka ga musulmi suna walalawa hankalinsu yakan kwanci ne su samu nutsuwa idan sun ga al'ummar musulmi duk inda suke tana cikin hayaniya da tashin hankali da talauci da yunwa da yaƙi da sauransu shi sa da kalisa wa ƙasashen da ake yaƙe-yaƙe za ga galibi ƙasashe ne na musulmi amma in arna da ire-irensu to za su yi rasu su kai ƙarshen abu amma idan har musulmi ne sai da su yi ta rura wuta ba wata ƙasar da za ta rika yaƙi a tsakaninta inda ta musulmi ce face sai sun ci gaba da taimakon wannan kowane ɓangare na mayaƙan su taimaki wancan su taimaki wannan su raka ɓarawun su raka mai bin su ba don kuma saboda su ba su da nutsuwa da kwanciyar hankali ba za su yi barci da na shari ba muddin musulmi suna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba za ta baya samun ƙarya da gaskiya kowa yana watayawa ya walala yadda yake so addinin musulunci kuma shine addini na gaskiya dole addinin da ba musulunci ba to ba addini bane a wajen Allah yasa Allah ta'ala ta inna dina inda Allah dina inda Allah al-islam addini a wajen Allah shine musulunci su kuma suna da addinai da suka rike a hannunsu kaga sun san kenan ba addinin Allah bane to in ba addinin Allah yana fada aji yana da ci gaba to su nasu addinin ba zai ci gaba da samun lumfasawa ba a duniya shi sa kake ganin kowane lokaci kokari suke shiga sun tsinda ma musulmi a cikin halin kakarar kayi don ma Allah ce kullama auqalu naral hajji alfa Allah da lokacin da suka suka hura wata wuta don su yaki addinin musulunci sai Allah ya bushe wutar muna fata Allah ta mutu addinin musulunci da musulmi to duk yadda Allah madaukakin sarki yake kalubalantar Yahudawa da Kiristoci to a cikin su ba su zama ɗaya ba akwai mutanen kirki akwai ada akwai a yanzu yau a yanzu ma idan kalla yanzu misali ɗauki ƙasar Rasha ta Kiristoci ne ƙasar Yahudu bani Isra'il Isra'il Yahudawa ne wasu bangare na masu jagorancin france da amerika duk su ne masu fada a duniya china ma galibi da arna ne amma kai kasan da bakin kirin ko gara baki baki da kai ma'amala da dan china da kai ma'amala da faransa wanda yi ai ba gami ba babu gami ba kenan su wa'inan bakaken arna ne da jar fata a jikinsu amerikan faransai irin su italiyan alman da sauran 'yan kasarginsu kananan kasashe masu biyu irin su switzerland da sauran makamantar irin waɗannan amma ta ga akwai sauran kasashen da arna ne su amma idan za ku yi ma'amala za su yi ma'amala da ku ta ci gaba ku ku amfana su su amfana amma sauran kawai so suke sun kashin dankali babba idan ne karami su idan ma taimako suka baku ba taimako ba ne kado ne amfazo ne a baka kyauta amma ta guba ka sha ka mutu su kuma ta sun yadda su baku kyautar da za ku ji daɗi ku yi ma'amala da su ta shi sa kenan a dakin ma akwai waɗanda suke masu dama-dama a cikin kafircin akwai ku waɗanda ma Allah maɗaukakin sarki ya taimake su sun musulunta akwai daga cikin manyan shugabanni malamai na yahudu waɗanda Allah madaukakin sarki ya taimake su da amsal addinin musulunci irin su Abdullahi ibn Salam irin su Usaid ibn Ubayd irin su Salaba da makamantan ire-iren waɗannan waɗanda manyan mutane ne shi yasa Allah da ya kawo maganganun wa'incan lalatattun sai ya shigo da wannan aya sai ya ce laisu sawa'a ليسوا سواء
Mm.
من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل Mm.
آناء الليل وهم يسجدون Mhm.
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف Mm.
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات Mm.
وأولئك من to الصالحين
sai Allah ya ce laisu sawa'a ai su ahli kitabin ma ba su zama ɗaya ba akwai mutanen kirki a cikin su ba dukkan su suka zama to lalatattu ba akwai irin su Abdullahi ibn Salam Abdullahi ibn Salam malami ne babba daga cikin Yahudawa wanda kuma suke ji da shi kamar yanzu kowa ce babban malami ba kuce ji a gisa a cikin suwa da irin suwa da gudu haka suke jin abdullahi ibn salam bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tattara tambayoyi suka ce kai ne babban malami ka je ka kalubalance shi in ya isa ya bada amsa waɗannan tambayoyi shi da ya zo ba ya fara tambayar manzon Allah sosai ya ji manzon Allah na bashi amsa sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sai musulunta sai ce ya rasulullah ya ce amma ko kasan kabilar yahudu miyagun mutane mutane ne mahasada mutane ne masu higidi yanzu ina so ni da na musulunta nan zan zauna nan tare da kai in ci gaba da karantar abin da Allah ya aiko ka da shi amma da sun ga an jima ban zo ba za su turo wata tawaga amma ina so idan suka zo ka yi musu tambayoyi kamar haka duk lokacin da suka ziyarto ka to ni zan labe ba za su tara na fada ka ba amma ina so ka musu tambaya biyu ka ce musu wane ne abdullahi dan salam a cikin ku me matsayin shi ka saurari abin za su faɗa idan sun gama bayani ka ce yaya kuke ga da za a waye gari shi da kanshi ya musulunta ka ji abin da za su faɗi daga nan za ka san mutanen ba mutanen ba ne take in take ba da daya da sai ga shiru bai dawo ba sai ga wata tawaga kuma ta wadansu manyan malama sun zo fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ganawa da shi kafin su yi masa tambaye sai ce ina so ku bani labarin ko kun san wane ne abdullahi ibn salam suka ce na'am mun san shi me matsayin shi suka ce ai kabirina ibn kabirina ibn ai babban mutum ne dan babban mutum jikan suka ta girmama shi dan asali ne mutumin kirki ne waliyi ne suke ta girmama shi ba mai daraja irin tashi a cikinmu ba kowa ba cutura zai musulunta yi mini da'a yi wannan addinin da Allah ya kundu shi ya zaku ce daga ce na'uzu billahi min zalik ai muna neman tsarin Allah ma haka ta faru ai ba za ta faru ba ba za ta faru ba suka ce ai ina ba za ta faru ba kawai shi kuma sai mutunci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kai tsaye wanda suka ce mutumin kike suka ce sharruna ibnu sharruna wannan da kake ganin shi shine mafi shari dama a cikin mu kuma baban shi yafi kowa shari kakan shi ma yafi kowa shari a sanin su to wannan shine aqidar yahudi kenan in ce aqidar yahudi yanzu nan idan abu ya saba maka ya saba san zuciya ba shine ake a cikin demokradiya ba mutum yana tare da wani farci yana zagin wasu da an biyo dare an mai kamashi ambulan sai ya gobe ya tara mutane ya ce da mun ba mu gane ba ne ashe wayannan mutanen kirki na amma wayannan mutanen mene ne eh ta wata sunan ibnu sharina ka gane ko aqida ce wanda take da asali daga tushe daga yahudu aqida yan demokradiya kenan Allah ya tsare mu da ita to shi abdullahi ibn salam kinan tun daga ne ya rubuta addinin musulunci kun ba shi kadai ba akwai irin su Usaid ibn Ubaida irin su Alaw ibn Sa'ad da yawa ne wanda Allah yake ba labarinsa ana yace laisu sawa su bu zama ɗaya da sauran wa'ancan gama gari yahudan ba min ahlil kitab domin daga cikin ahlil kitab kin nan irin su abdullahi ibn salam akwai ummatun akwai waɗansu jama'a wanda qa'imatun sun yi tsayin daka akan kalmar la ilaha illallah sun yi imani da Allah sun yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai yan kaɗan ne yan kaɗan ne kuma za ka same su ya tuluna ayatun lahi suna karanta ayoyin Allah mana suna karanta alkur'ani ada allaili wa hum yasjudun zaka same su cikin dare ma suna sujada mana suna karanta alkur'ani suna kiyamar dare suna tahajjudi ashe sufar mutanen kirki shine mutum ya rika tsaye wa dare na fi biro da daddare idan kana so ka zama mutumin kirki to rika sallah da daddare duk wata daraja da dan adam zai samu a duniya da lahira Allah tana ƙarƙashin tsayuwar dare ba za ka iya samun kusancin Allah ba sai kana sujjara da dare shi yasa daga cikin abin da manzon Allah ke kiran al'ummar shi ayyuhan nas ya ku mutane ku ciyar da abinci ku yi kaza sai ce wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam ku tashi cikin daren nan ku rika sallah a lokacin da jama'a ke mutane ke barci in kuna haka za ku shiga aljannar Allah cikin salim alim ba awo ba ta ba wata azaba ka san wani sai ya sha wuya ta ko shiga aljanna da kyar da dubin ko shigo to wallahi mai kiyama da zai shiga aljanna salim alim inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh zaka shiga aljanna darat wani sahabi amin yayi ne aiki ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ya manzo Allah hidima annabi ya ji dade ce kai me kake so wai tambayi duk abin da kake so da kana da garanti to a bar ni dan yin sahi ya rasulullah eh shi zai ya rasulullah ni dai kawai makwataka da ke a gidan aljanna wai ba ma a aljanna ma shi zama dai makwacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam annabi ya tumshi a wagai da zalik banda wannan babu wata bukata in kana saka ta da miliyoyi ko to kar miliyoyi su bata maka makwataka layi yace a ita kar yace bukatar shi sai manzo Allah ce to ba in kana da bukata irin wannan ni kai na ba ni da garanti sai ka taimako mini ita da yawan sujada cikin dare daga duk mai san aljanna wallahi rika kiyama ne ba za a wayi gari ba kullum idan ka kwanta shedan na baka fitsari a kunnuwa kuma ka ganka aljanna da garaje wallahi sai ka shauka hadisi na manzo Allah labarin wani aka ce shi kullum ya kwanta da daddare sai gari ya waye bacci kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da shaidana fi uzuri a wafi uzuri ai wannan mutum shaidan ne ke mai fitsari a kullum ko a kullum shi gaba da ya kai mai kwanci da daddare ba ka tashi ka yi kiyamar layi ashe duk dare shaidan sai ya maka fitsari a kullum a uzu billah a uzu billah wani mutum da ya ji wannan hadisin da bai ya tashi sallah asuba amma tun da garan da bai kara makara ba ta ba ya zai bari shaidan ya rika mai fitsari a kullum shaidan ya ma fitsari a kullum ai ka shiga uku to mun ka tashi muna kiyamar layi idan ka tashi kai kiyamar laila da daddare wallahi wannan wurin zaka wuni cikin fara'a da farar zuciya za a ganka baka da ko dala amma kawai kana warwara saboda zama a fadar Allah da daddare na wallahi ba karamin ni'ima ba shi تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله da yake magana mutanen kirki sai ce ta jafa da rubu alal mabati za a gansu suna janye jikinsu daga shimfiɗa da daddare suna jan jikinsu daga kan shimfiɗarsu dami su je su yi alwala su yi sallah su roƙi ubangijinsu cikin tsoron azaba da kwaɗayin rahamarsa Allah ji in gari ya waye kuma ba sallar dare ba kadai Allah sai su lalaba abin da Allah ya sa ya dan rage a cikin ajihunsu ya su rika badawa kaga wannan siffar guda biyu siffa ce ta mi ta yan aljanna tun wanda zai yi kiyamar laili da daddare gari ya waye ya samu ya yi sadaka subhanallah Allah ce fara ta alamu nafsin ba wani mai rai wani makhaluki da ya san abin da na tara da masu wannan dabi'a guda biyu min qurrati a daidai kiftawar ido ba wanda ya san abin da na tara da musu Allah ce wani irin sakamako ne Allah ya tara da musu sakamakon da sun same shi ne saboda aikin da suke ashe duk waɗannan ƙur'ani yana kwatanta mana waɗansu irin ɗabi'u ne wanda in ka zaɓa ka zaɓa ma kanka ko ba gane ba idan ka basu ha kawa kanka asara tashi cikin dare a yi sallah wallahi sai wanda Allah ya dashi kada ka yarda dare ya wuce ko raka abi baka yi ba wallahi kake da ko da shafa'i da wuturin nan in kokari wani bai bai da shafa'i da wuturi wutar da maran yanzu ba muna cikin zulk wallahi wannan kalmar ta karbai ka tubul da ake yi a Ramadan kuma wallahi ma'aunin imani ne manzo Allah sai yake ta ba wanda yake kiyayewa sallar wutri sai mai imani ko ba gane ba idan kana so ka gane kana da imani ko ba kana to ka isa ka wa kanka awo ta bangaren sallar wutri in kaga wutri bai dame ka ba baran tana shafa'in a idan ana neman marasa imani kawai yi kokari ka rubuta sunanka ciki tun da wuri kanka bari sai mala'ika ya nemo ka je da kanka ka yi rijista amma kiyayewa sallar wutri wallahi sai mai imani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to zaka wa'annan wa yahudawa ne amma Allah yake yabar su saboda me qaimatun yatluna ayatullah tsaye wasu tsayin daka akan karatun alqur'ani ashe in baka karatun alqur'ani baka daga cikin wanda Allah yake yaba kuma ana allabi tsakiyar dare za su tashi ka same su hum yusjuduna suna ma Allah sujada banda wannan kuma yu'minuna billah sun yi imani da Allah wal yawmil akhir sun yarda da akwai wani wuni da ake ci da shi wunin karshe wanda daga shi ba wani wuni kuma idan a cikin aljanna kake ba da ba rana in a wuta kake haka na shine wunin tashi alkiyama wa ya'muruna bil ma'ruf na daga cikin dabi'unsu kuma suna yi wa mutane umarni da alkhairi umarni da kyaukyawan ayyuka da ayyukan alheri siffa ce ta mutane na gari shi yasa Allah ya bi waɗannan waɗanda suke cikin kabilar yahudu amma kuma suna umarni da alkhairi Allah ya bar su da yayi wa yanhauna 'ala munkari kuma suna hana mutane duk abin da yake aikin asha ashe yana daga cikin wanda daga cikin magabata yake cewa duk mutumin da baya umarni da alkhairi baya hani akan shari baya karanta alkur'ani baya kiyamar laili to wannan mutum yana daga cikin yahudawan da Allah madaukakin sarki ke kalubalanta amma mutumin da yake yayi imani da Allah ya imani da tashin alkiyama yana karanta alkur'ani yana sallar dare yana umarni da alkhairi yana hani akan shari Allah madaukakin sarki ya yabe shi ya cire shi daga cikin koda shi bai hude ya daga cikin mutane salihan bai Allah ka samu daga cikin su kuma wa sadiqu na fil khairat suna gaggawa duk wani aiki da yake wallahi ibu kari duk wani abin da ka san na alkhairi ne to ya zama kafa kowa gaggawa a yi shi har ka daga kasala a unguwan ku a sanka da aikin alheri ka zama kana bai addinin musulunci gudunmuwa duk wani aikin alkhairi yi gaugawa a same ka a ciki idan bangaren taimakawa ne ka zama na gaba gaba idan bangaren aje a tare a yi ne je ka gaba annabi musallallahu alaihi wasallam dabi'a shi ce tarayya da ayyukan alheri tun kafin a rika mishi wahayi shi yasa ma wata rana an rushe Ka'aba a zamanin jahiliya ana so a sake gina ta ana aikin gayya kowace kabila tana nan to lokacin da aka zo daidai inda ake dora bakin dutsen nan azul aswad sai kowace kabila ta ce ita za ta dora dan duk kabila ta dora wannan ita take da iko wannan kabilar sai za ta ɗora wata sai za ta ɗora sai aka ɗauko makamai ake hama a yaki to shugaban nasu na wani zamani yana da hikima sai ce ku dakata ba haka za a yi ba yanzu in za ku yarda da hukuncin da zan yi za a samu matsala suka ce me hukuncinka ya ce duk wanda ya fito ta wannan gurin to shi zai faɗi yadda za a yi shi zai ce ga kabilar za ta ɗora dutsen kuma kowa idan wannan mutum ya faɗi to yarda suka ce a wannan mun yarda kun fahimci wannan ai ba san ma zai bullowa manzo Allah yana da nasu aka ce ana nan an rushe Ka'aba ana sake gina ta amma da yasan aikin alheri ne ya ce ai ba za mu zauna ba sama sai aka katiri kuma shi ya bullo ta wannan kofa za ka ce a to alhamdulillah wannan ai muhammadu aminu ne wannan ai kowa ya san shi ai mutumin kirki ne ai mutum ne mai amana ai wannan mutum ne wanda baya ƙarya ai mutum ne yarda dai wannan don hukuncin da ya yi ai mun yarda kowa ya yarda ba fara aiko mishi manzanci ba amma ya zo ne shi don ya bada gudunmuwa ta ɓangaren aikin alheri ashe zai kashe wuta wanda shi ɗan ya riga ya ruwa ta za a yaƙi kowa ya ɗauko makami adam salasa ya zo aka mashi bayani a ɗabi'a duk shekara ana rushe ka'aba a sake mata gini wannan dutsen da ake ce da shi hadal aswad kun san daga ina yazo daga aljanna yazo ba Allah ne ya sauko shi daga sama shi yasa da an kare gini sai an maida shi gurin shi to duk kabilar da ta samu ta maida shi ita take da jagoranci yanzu a halin da ake ciki kowace kabila ta ce bata yarda ba ita za ta dora ko ba gane ba ai kama an zo siyasa ne idan an zo zaɓe ya kwaso yake ci ko to shi kenan yanzu shugaba ya yanke hukunci duk wanda ya fito daga nan gurin shi zai faɗi yadda za a kuma kai Allah ya kawo ka muna jira ka yanke hukuncin wa wata kabila za ta dora sai ce wani abu mai sauki a nan sosai ya ce a kawo mayahi ko dara ko barko aka aka shimfila ya ce a ɗauko dutsen a ɗora a kan aka tsira dutsen a kan sai ce to kowace kabila ta kama barwa sai kowa kama ya ce to a raga za ka daga ce to a kara shi gurin da aka sai manzo Allah ya tura shi da hannun shi mai albarka shi kenan yanzu wata kabila ta dora wacce ce ba ta dora ba kaga shi kenan aka ce wuta to wannan abin ya buga musu tunani kwarai ya aka wani ba Allah sami irin wannan hikima an kashe wuta ba hamayya wuta ta mutu kaba yanzu ta kowa ce kamar yadda ake ada annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya zo ya wannan saboda shi mutum ne mai gaugawa akan dukkan ayyukan alheri ya ji aikin gayya sai ya fito amma galibin mu mun zama wallahi yanzu abinda mutum zai sai da yan tere kawai mutum yana da matsala me zai samu da an ce kaza za a yi sai karka tsaron to kai me za ka kaso a ciki da zarar baka da wani abu na duniyar za ka samu sai kai watsi da abu to wannan ba shine sifar mutanen kirki ba shi mutumin kirki ko ya sa ruku da khairat za a gansu suna gaugawa duk inda wani alheri yake za su yi gaugawa ba nawa ba ba kasala ba za su yi gaugawa wajen aikata wani aikin alheri za ka aikin alheri ba a jinkirin shi da ka tashi alheri kaka jinkirta kuma kada ka yi shawara da kowa duk abin da ka san alheri ne karka yi shawara da kowa in dai ka tabbata da alheri ne karka yi shawara da kowa kawai je ka aikata zumunci za ka yi karka yi shawara kyauta za ka yi kada ka yi shawara sadaka za ka yi kada ka yi shawara taimako za ka yi ba a bukatar shawara duk abin da ka san wannan aikin alheri ne to su ce ka gaggauta ba a bukatar shawara don shawara ta kan kawo jinkiri kuma kila ba su kan kawo ka fasa a baka wani labari sai ka da abin ya fito da kanka ka fasa in dai aikin alheri ne i gauga dan Allah ya yi waɗanda mutane saboda me wai saliquna fil khairat suna gauga wajen ayyukan alheri Allah ya ce kai wa ulaika min salihin wannan suna daga cikin salihan bayi haka wannan siffa daga cikin siffofin da Allah ya zana duk wanda ya mallake su wallahi yana daga cikin mutanen kirki a wajen Allah ka zama to kana karanta alkur'ani kana sallar dare kullum kana jaddada imaninka da Allah da ranar tashin alkiyama kana umarni da alkhairi kana hali akan shari duk inda kai wani aikin alheri zaka yi gauga a kai to wallahi Allah ya ce wa'annan masu wannan sufa wa ulaika min as-salihin suna daga cikin salihan bayi Allah ka samu daga cikin sai Allah ya ce wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru wallahu alimun bil muttaqin ubangiji ta Allah ce wa ma yaf'alu min khairin kai duk abin da kuka aikata na alheri ba sai wa'annan ba falan yukfaru ubangiji ta Allah baya watsi da aikin da bawan sai aikata daga cikin ayyukan alheri zai biya shi lada mana da abinda muka aikata na alkhairi Allah baya watsi da shi wallahu alimun bil muttaqin ubangiji ta'ala shine mafi sani ga masu tsoron Allah za ga mutane suna aiki iri daya amma tsoron Allah su ba iri daya bane shi kuma gurgurdan karban aiki a wajen Allah madaukakin sarki gurgurdan tsoron Allah ka za a ce a taimaki addinin Allah da dukiya wani ya fito da miliyan daya wani ya fito da dala daya mai dala daya ya fito miliyan lada saboda ya fi shi karfin imani إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين دني الله yana karbar kyauta yana karbar ibada ko sarka ne ga mai tsoron Allah shi yasa Allah ce duk abin da kuka aikata na alheri Allah baya watsi da shi amma fa ku sani wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne ga mai tsoron Allah kenan duk abin da zaka yi kai dan Allah kuma kai shi akan tsoron Allah madaukakin sarki karka yi don san zuciyarka ko san zuciyar wani ko don birgewa ko walakantawa inda aikin alheri ne to yi kokari ka yi shi don takawa don neman kariya da azabar Allah shi ne ma'anar takawa neman kariya da mi alkhawfi min jalil jin tsoron azaba daga Allah wal imani bi tanzil saboda yarda da abinda Allah ya saukar na alqur'ani da kuma hakuri da dan kadan wanda malamai suka siffanta duk wannan shine ma'anar fasal abinda ake nufi da tsoron Allah da haka Allah ka samu daga cikin bayan masu tsoron ka sai Allah ya ce innal ladina kafaru innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum الله شيئا مم.
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون kaga anan Allah madaukakin sarki yayi maganar aiki yayi maganar cewa duk abin da ka aikata na alheri ba zai yi watsi da shi ba ya kuma ka maganar tsoron Allah za ga mutane suna aiki daga cikin musulmin ma Allah madaukakin sarki yakan fifita ladan waɗansu akan wasu ko da aikin iri ɗaya ne saboda bambancin tsoron Allah idan kai kuma ga magarin mutane su musulmi idan suka yi aiki suna da lada a wajen Allah kuma suna da mayewa da Allah zai musu akan aikin nasu na alheri amma su kuma kafirai fa da abin da za su yi basu da lada a wajen Allah amma kiri ba su wasu kai ba da gudunmawa a duniya idan aka ce an samu haɗari yau kafirai su suka fi kowa kaiwa gudunmawa ruwan sama ne za ga 'yan road cross suke ko road mina ne ko 'yan san frontier za a ga sun zo da miliyoyin kudi kamar ba sa so su zo su zubar idan yunwa ta mamaye mutane su suke ka agaji idan an samu yaƙi su suke ka agaji idan talauci ya mutane yawa su suke ka agaji muna da yake a cikin talauci muke komai ba su suke mana ba idan ka ga an shimfa da kwalta su wa suke idan ka ga an gina mana furashi in ba da ƙarshe-ƙarshe da aka samu 'yan uwan musulmi na ƙasashen larabawa suna ɗanzarwa su yi wayancin hannun su suke mana idan ka shafi lambi daga hannunsu ya fito garin tamawa daga hannunsu ya fito idan duk wani abubuwan da ake amfani da shi na gudunmuwa da taimako ta hannunsu waye ta hannunsu ne amma ga duk aikin baban giwa suke basu da lana a wajen Allah basu da komai a wajen Allah amma kai musulmi duk abin da ka ɗauka ka bada fi sabilillah ubangiji ta'ala zai linka maka linkin balinki kuma ya baka lana ranar zafin kiyama kaga shi ba ɗaya muke da su ba shi yasa kada ka kalli aikin kafirai da suke aikatawa da ayyukan alheri wai na alherin ba da shari ba ake magana kada ka kalle shi ba abin shawa bane a gare ka aikin banza suke shi yasa Allah ta inna ladina kafaru duk waɗanda suka kafirce ma Allah lan tuguniya anhu amwaluhum tarin dukiyarsu da suka tara a duniya da ayyukansu na alheri da suke da dukiyar ba zai musu amfanin komai ba a ranar tashin alkiyama wala auladuhum balantana diyansu kaga a nan gurin shi musulmi fa dan shi zai amfane shi dukiyar shi za ta amfane shi idan kai aikin alheri da dukiyarka Allah ya tara da maka ladan ranar tashin alkiyama duk abu daya za a linka maka shi 700 zuwa linkin balinki haka kuma diyan da ka aiwa idan suka nema maka gafara a wajen Allah Allah zai karba wallahi duk duniya ba wanda zai ce Allah ya ji kanka kuma Allah ya ji kanka kamar dan da ka aiwa babu iyayen ka samu da kace Allah ka gafarta babana a wannan lokacin sai an sanya mishi wata rahama a cikin kabarin shi ba sai an samke Qur'ani ba a ba sai an je an karanta mai tabara ba ba sai an je an masa fida'u ba da bakin ka kace Allah kai wa mahaifa na gafara wallahi a wannan lokacin kai tsaye sai Allah ya ji kansu da rahama sai an lullube su da rahama sannan Allah ka gafartawa babana Allah ka yi mishi jin kai neman gafarar da kai kuma sai a tara mishi wani tarin lada mai yawa a ƙara a cikin ma'aunin da za a auna mishi na tashin alkiyama shi sa manzo Allah ce za a ɗauko wani tarin lada a ɗora a kan sake ne ya rinjaye zunubi mai yawa a ce a mutum wannan aikin da ka aikata ne sai Allah ba aka tauna a duniya sai a ce asifarin ƴaƴanka da suka yi maka amma kai ka yi ayan ka gaba koya musu asigifarin ba suna ta astangafurin lahi ka gaya ko matsala ko? yau ba sun ba a gani ba karanta da suya ba ake asigifarin ba balai su roƙa ma Allah gafara Allah ya karba ba ka koya musu wallahi wani ba'in kaga yana neman a yi addu'a shi ne kawai ya shiga matsala shi ma ya mutu shi gina shi ma ba da kanshi ba zai zai nemi wani ne ya mishi addu'a wa ibada ce don me za ka kwanta ka ce wanda zai baka ibada addu'a ibada shi yadda kake sallah haka addu'a take ba a buƙatar ka ce wai kai kai yadda ka da wani ya roƙa maka Allah wanda ka kama da matsala sai ce ha baka roƙon Allah wai ba abin da yake ni ba wai kai baka yi ba baka zuwa gurin waɗansu malamai ka ba su kuɗi su roƙi Allah shi ne yake ni baka roƙon Allah ne shi kawai abin da yake ni baka zuwa ka ba da kuɗi amma roƙon Allah to wallahi addu'a ibada ce kuma Allah yakan hushi da bawa idan baya yin ta Allah ya gazabu hina taraka al-abdu su'ali duk lokacin da bawa yayi shiru yake saku-saku da roƙon Allah baya addu'a tsakanin shi da Allah Allah yakan yi hushi da shi gobe ya adama hina ya sa'ar ya gazabu dan adam da kawo adam cewa ba ni yau kace ba ni gobe kace ba ni jibi kace ba ni to da ya kasance ka ga darban ban in yazo kace ba na daga nan sai ya kyamace ka shi kuma kwantin Allah shi yana kyamatar ka ne in baka addu'a in baka roƙon shi kana ƙara addu'a kana cewa Allah ba ne kana ƙara samun matsayi da kusanci wajen Allah wanda ka sai shi dan ya hana ga ka da bukata ta haifar dogare sama baka iya baka iya addu'a sai surutu sai jaje ka wallahi shinkafa ta yi tsara ka wallahi ana tsadar rayuwa ka wallahi ya kamata sojoji za su kama ka ha wala Allah kai ma ai ita rayuwa mai daɗi daga Allah ce kuma tana ƙarƙashin ayyuka na gari man amila salihan min zakarin aw unsa عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة kage maganin tsadar rayuwa kenan da wahala ta duniya aiki na gari Allah ce man amila salihan duk wanda yake aiki na gari min zakarin daga mazaje ne a unsa ko kuma mata ne Allah sai da rantsa shi wallahi falanuhu yanna wallahi sai na rayar da su hayatan tayyiba rayuwa mai daɗi ashe da ka ganka baka rayuwa mai daɗi ka radifa wani akwai abin da ka tauye da ayyuka na gari kai ne nafilan ma da kai kake yi astighfarin baka yi baka hailala baka tasbihi sai surutu sallar firilla ma kullum sai an barka da kai a ɗaya ko biyu ana gama sallamewa babu azkar ka huta da gudu kuma sau kaje ka ji daɗi a haka kiyamun laili ba ka yi karatun alkur'ani babu dama da ka fara ma ha sai hamma sai barci wani wajen tsaya surutu awa guda amma wallahi da ka bashi karatun alkur'ani minti goma ya yawa ya fara hamma da gangidi idan ya ɗauki waye shi ya shiga cikin youtube da facebook sai awa biyu amma an kace ya zauna ya asiki fari minti goma ya yi yawa sai gangari kuma so yake ji daɗi a rayuwa da allah kai mata yaya allah ya sanya rayuwa mai daɗi ƙarƙashin ayyuka na gari man amila salihan min zakarin aw unfa wanda yake aiki kyaukyawa daga mazaje ko mata allah ya ce fala nuhu yalla wallahi sai na raya shi hayatan tayyiba rayuwa mai dadi rayuwa mai dadi Allah ya kuma ba shi kyakkyawan sakamako da ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ya ce kuma zan sakan ya musu ladan ibadan ladan aikin alkhairin da aka yi ashe jin dadin na duniya karkashin aikin alheri bonus ne ba shi ne biyan ba ko ba gane ba ba shi ne sadarkin ba shi kawai an baki shi bonus ne saboda kai aikin alheri sakamakon zai biyo baya sai ran da mala'ika ya sallama maka a lokacin zaka fara ganin natija ayyukan alheri da kai kai aikin alheri ko a duniya wallahi yana ka mafita a duniya ba dan zaka ci gaba da addu'o'i da menene da menene Allah ya kyale ka amma wata rana in ka tuna wani aikin alherin da kai tsakaninka da Allah in ka roki Allah da shi kawai sai Allah ya karba maka ko ba gane ba hadisin salatu nafar imma kana kablan hadisin da manzo Allah ya kawo mutane guda uku da suka gabaci wannan al'umma ta manzo Allah bala guru ya kama su suna cikin tafiya dare yayi sai ga kasu kwanta a waje wani kura ko zaki ya kawo su hari sai sai ga wani kogon dutse mai kyau sai suka shiga suka kwanta kawai wani dutse ya gangaro daga can sai rufe su rubu ta ya za yi ba mafita ɗaya ya ce kun ganku wallahi ba abin da zai tsayantar da mu daga wannan harin da muke ciki sai dai kowa ya roki Allah da wani aikin shi kyakkyawa da ya taba yi to lada kai yanzu in kane da me zaka roki Allah tuno ka tuno da mi kai da me kai wanda zaka roki Allah da shi tuno ashe kai musulmi so ake kullun karkar tana da ayyuka kyawawa ayyukan da kai dan Allah saboda wata rana an ka shiga matsala ka roki Allah da su ko ba gane ba shi da mina ne faru biyayya ce yawa uwaye amma da an koro maka labarin da ya kayan san ta kai matukar biyayya da ya roƙi Allah da ya kawai sai dutse da kashi ya ja da baya amma bai su huta ba shi kuma ɗaya amana ce ya ya ɗauki mutane suka yi aiki kowa ya karbi kudin shi sai wani ya tafi shi bai amsa ba ko shi ya kome far Allah sai ya tafi shi wannan kudin sai rike amana yake kasuwanci yake noma yake juyawa sai kuma Allah ya kama shi kare ta zuwa arziki shi nashi kudin gaba ɗaya kare kan sai na wannan dan bare ba ya tara raguma da shanu da menene da menene wata rana kan wannan mutumin sai ya zo shekaru masu yawa ce ko ka sani mai gida ya ce ban san ka ya ce ni ne wanda lokaci ka samu kwantara aiki kowa ya karɓi biyan shi ne ban karɓi na ba ya ce kwarai ku an yi haka ya ce to na zo ka biya ni kana ya ce wallahi da arzikin da kake ga a gidan nan wallahi na kari ya ce a da Allah kaka min izgili ni da dan kuɗi na nan cin abinci ka zo ka rika ci kwashi arzikin gidanka ya ce wallahi da abin da ka gani wannan asalin shi daga dukiyar ka ne kawai na tattala maka shi ne shi ma gogan naka da ya tashi sai ya kore gaba ɗaya bai bar mishi kola ta kiwo ko bandala bai bar da Allah kai za ka iya an sai daga ɗanyi misali ga bashi ko to kaga amana ce bai riki ba saboda tana daga cikin ayyukan alheri da ya tuna wannan abin ya roki Allah sai Allah ya sa dutse ya ƙara jaraba ba su samu damar huta gaba ba amma dutsen da ya jin na uku yace shi ma ai dan kukuwa na shi ba dan tinkiya bane shi ma ya taba shirye wata tsiya da wasalinta eh wata yar uwarsa ce ya so ta sosai kamar ya mutu bai same ta wajen ya aura ba har ta yi aure da ta shiga cikin halin matsala ta abinci ta zo gurin shi neman gudunmuwa don yana dan wanda sai ce baki na mai ci gawayi ta ce mai kike ne ce ake san ni ina da bukatar ki kuma ke kira gidan wani yanzu kawai in kina son walba da walbaki eh zan baki dinari kaza ya ambata kuɗi mai yawa wanda in kin same shi wanda matsalar taki ta kare amma ina da bukata ne to ya za ta ki bayar Allah ta shiga cikin wani hali a lokacin da ta amince amma a baki ba a zuciya har sai da ya shirya zai afka mata ta ce ka ji tsoron Allah ta mace wa'azi saboda dama bata amince a zuciya ta ba kawai da ya ji wa'azi cewa ya ji tsoron Allah kawai sai ya tashi ce ka abin da na baki wannan na yahi miki wannan ne ba aikin alherin da shi ma sai ya tuno da wanda ya roki Allah shi gaba ɗaya dutse ya janye gaba ɗaya sai to da Allah yanzu inda ni da kai ne da Allah rahma muka shiga ya ayya ba za mu yi saura a ciki ba eh kaga kowanne a cikin su yayi wani babban aikin alkhairi biyar uwaye babban aikin alkhairi ne rukun amana babban aikin alkhairi a matsayin ka na matashi kaga haram ga ta nan gadan gadan kana iya morewa amma ka ji tsoron Allah ka janye shi ma babban aikin alkhairi ne shi yasa Allah ya ce da mutum ya aikata aikin alkhairi Allah baya watsi da shi amma su kafare duk abin da suka aikata a duniya baya amfani su a lahira dukiyarsu ba ta musu amfani don sun bada ta balle ‘ya'yansu shi ne Allah ce wala aula da gumin Allah isha balle ɗiyarsu ta baka musu wani ba wajen Allah a wallahi ranar tashin alkiyama akwai uwayen da ‘ya'yansu za su kama hannunsu da ce ya Allah wannan ma'aifina ne ni ina so ka ba da shi sai na kashe aljanna a ce an amince maka kai shi kawai sai kai ka aljanna ɗanka ne musamman ‘ya'yan da suka rasu suna yara ƙanana wallahi akwai uwayen da kawai bayan sun mutu ne suka samu ɗayan kirki suka yi ta musu addu'a suka yi ta roƙa musu Allah gafara suka yi ta sarka saboda su dalili da wanda Allah zai kai su aljanna amma su kafire dukiyar ba ta amfani wala auladukum wallahi balle ƴaƴan su amfana musu wani abu wajen ba su samu komai a wajen Allah ta hanyar ƴaƴan su balle dukiya Allah ya ce a ƙarshe ma ulaika ashabun nar dukkan su kafirai na tashin alkiyama da dukiyar tasu da ƴaƴan nasu gaba ɗaya ba abota taruwa ne a gidan wuta Allah ya tsare mu Allah ya ce kun hun fiya kalidu za su dawo ne a cikin wuta Allah ya tsare sai Allah ya ce مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت نعم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ubangiji ta'ala yake bada misali yace masalu ma yanzu kuna fi halin hadin duniya misalin abin da kafirai suke cewa a wannan rayuwa ta duniya su taimaki waccan kasa mai karamin karfi idan an yi yunwa su kai taimako an yi wuta an yi gobara an yi yaki likita ba abinci amma yaki ba magani sauro ya dame ku su raba muku sanyi ko muku sanyi da ake raba a cikin shekaru ba ko ba su yi yadda ba a raba sanyi kai a nijar ko najeriya talaka zai iya sayan sanyi ne za ka iya an taimako da suke kawo kyauta amma kaga wani Allah da ya taimake mu sauran masu aka ce kai yazo ko kuna jin shi Allah ke da aka sawa da jabta kunkumi kenan babu taimakon sange sai Allah ta tauke kuma sauran huta eh aka ce babu taimakon magani sai Allah ta take kun musu tsara fita ai musu tsara babana ba a yi da musu so Allah kenan gwani saboda ma wallahi da rayin da bana kullum muna cikin bala'in sabo amma da suka sa takunkumi sai Allah ta ta duk wata matsala ne kun bari in janye ta wannan wallahi aya ne wallahi ya kamata mu tuna da wannan ayoyin da Allah ka rasa inda sabro yayi yau sai ka tari da duk yadda zaka yi kana cikin bala'in sabro amma sai Allah ya janye shi to duk waɗannan abubuwan da suke na taimako Allah ya ce ga misalin shi misalin mayifikuna misalin abin da suke ciyarwa su kafire bi hadil hata duniya a cikin rayuwar ta duniya idan an waye gari ranar tashin alkiyama yadda abin yake ka masalar rihi kai ka ce wata irin mahaukaciyar guguwa ce dan mu nan ba cika yin ta ba mahaukaciyar iskar nan da ake yi zaka an yi ta a kasashen turai ta yi banda da yawa mu nan ba cika yi mana ita ba amma dai Allah ya kama misali da mahaukaciyar guguwa kuma fi yasirun a cikinta akwai tsananin sanyi shine a da ake cewa jamara ta wuce da idan jamara ta wuce ta gona sai ta kone ta sai ku je ku tana gona ku ta kone ku garau saboda mi an yi wannan iskal mai tsananin sanyi shine Allah ce misalin irin jardan ne ko gona ta yi yabanya sai a samu urihun fi hasilun asabat hasa qaumin zalamu anfusahum a samu wata mahaukaciyar guguwa wadda take da tattare da sanyi irin na jamara kuma ta fita gonar waɗansu mutane da sun zalunci kansu su ne gaban kafin suka zalunci kansu da arnanci Allah ce kaga ba a halakatu za ta halaka da duk abin da ke cikin zartaki kuma su waɗannan kafirai Allah ya musunta waɗannan ayyukan nasu ne shirkarsu da kafirci shine gaba ɗaya ya kore aikinsu ba su da lada a wajen Allah a kai musulmi fa ka ajiye naka gudunmuwar da ka bada taimakon da kai sadakar da kai duk suna nan Allah na jira ka je ka Allah ya saka maka da ladanka Allah ya ce wa zalama kuma Allah su ma Allah bai zalunce su ba Allah da yawa da aikin kafirai bai zalunce su ba sharadi ne Allah ya kafa na ba zai karbi ibadar kowane mai ibada ba kyautar mai kyauta sadakar mai sadaka taimakon mai taimako sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah su kuma su fara ba da haka ma zalamahum Allah Allah bai zalunce su ba da watsi da ayyukansu walakin anfusahum yadhlimun sai dai su suka zalunci kansu da kafirci ba su yarda Allah ba ba su yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba su yarda ranar tashin alkiyama shi yasa Allah ta'ala ya watsi da ayyukansu ba su da komai a wajen Allah Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون فنصر على كجي يا كوم مني إنك أنا أشكي مس إيمان ده الله جاء أماني ده الله Allah ce ya yi wallazi na amuru ya ku wanda kuka yi da Allah kuke aiki da shari'a Allah la tattaka zu bi talata min duni kada ku dauki abakan sirri daga waɗansu ba ku ba Umar bin Khattab yana khalifa yana neman secretary ake ta ko ko secretary secretary eh duk da kun gane aka ce mishi ga wani bai hude ne ya marubuci ne ya iya karatu ka ɗauke shi ya ce ai idan na ɗauki wannan aiki ai na kare wannan ada alacin latin ta zubi dana ta bidu ne ya ba shi aiki ba ce wallahi ba zai ba shi mu musulmi allah ya hana mu ɗauki waɗansu wanda ba mu musulmi ba a wani gurin da za su iya sanin sirrinmu balle ba su zamanto su ne a bakan shawararmu ko su suke tsara mana da za mu tafi da kasanmu allah ya hana kenan su rike dimokuraɗiyya su can mu zo mu tsara kanmu mu tafiye da tsarin ƙasarmu da alkur'ani da sunna ka wallahi da kaga wadata ka wallahi da kaga jin daɗi a wannan ƙasar in dai al'ummar musulmi ta yi imani da Allah ta yarda da abin da Allah ya saukar mata take hukunci da shi Allah ya yarda la fatana alaihim barakatun minas samai wal ardh albarkoki daga sama albarkoki daga kalkashin kasa wallahi sai kaga kana shawala ka zo Nijar. ƙanin da ya hasa zuwa yawo ta yana kasan jirgin sama muke ka je libya sai ka yi shekara shidda in ka zuwa shekara ɗaya sai an maka da mota ka koma wani ya kwardebuwar ya ta yi neman tuwo wani ya ta yi gabon wani ya ce ina ne duk waɗannan kasashen da muke zuwa wallahi ba su kai mu arziki ba kuma can da muka jawo ba sarka ce ake ba mu duk da akwai masu bara ko amma aiki ne muke na wahala da kwadago kuma duk irin abin da za a yi wannan aikin a can bai wuce kan kama mutane su yi noma ko ko kiwo babu gurin noma babu gurin kiwo ne ko an bude kamfani ka shiga ka yake nan ba ba bude kamfani a nan wannan wani abu ne wanda yake baya ta wuce amma muna fatan a samu canji eh wallahi ya kamata a samu canji gaskiya mu shiga cikin tetaye mu duk wani arzikin da Allah madaukakin sarki yake baiwa bayan Allah a bankasa Allah ya bayyana Nijar amma kai ce muna cikin yunwa da talauci tsawon shekaru da an tashi bibista ce bibi bibi a jamhuriyar Nijar suka da yunwa ga gani an samu kawai da an ji jamhuriyar Nijar yau kanka da alheri sai da ka ji abu na kaskanci da ka ga wani mabaraci a cikin kasashen nan da ka bincika suka ji muni ƙananan mabaratan kenan ya shi wagabannin ma kullum cikin bara suke wallahi tsawon shekaru na kullum cikin bara suke kullum za su yi buduje amma wai suna tsammanin taimako ne da za a ba su da bashi da za su ciwo da haka ne ba haka ne maɗinɗin maɗinɗin ina za ka yi Allah sa mu sake Allah sa mu gani to kaga Allah madaukakin sarki ya ce ya ku masu imani kada ku rike su wa'ancan kafirai abakan amana abakan sirru abakan shawara dan su la ya'luna kun khabalan ba sa daga muku kafa in ko da ka gare ba sa daga muku kafa a wajen makirci ba sa daga muku kafa a wajen sharri ba sa daga muku kafa a wajen kutun gwila kai duk wata tsiyar da za su yi su afka ta a gare ku to ba ka kautawa neman kofa kawai suke to dan me za ku rike su abakan sirru Allah ce gwardu ma'anatu kullum burinsu ku takura ku shiga halin kakanuka yi yadda annabi musallallahu alaihi wasallam shi yana bakanta mashi ne duk abin da zai dame mu yadda Allah ta laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'ali azizun 'alayhi ma 'anittum shi ne mahallin shahid azizun 'alayhi yakan buwayarsa annabi muhammad yakan damunsa ma'anatun da abin da zai takura mu su kuma waddu ma'anatun gurinsu kawai mu takura mu shiga halin kakanin kayi lokacin za su za su kawo mu taimako za mu ba ku taimako amma sai kun yi kaza za mu ba ku taimako na miliyan kaza amma sai kun tabbatar doka yan luwaɗi za mu ba ku taimako na kaza ku yi kaza kaza za ku yi amma sai kun yi ƙoƙari da yaƙi na auren yara ƙanana za mu ba ku taimako kaza kaza kaza amma sai kun yi duk abin da za su bada to za su yi ƙoƙarin su ƙara ƙuntata mana a cikin kunci za mu ba ku bashi kaza a lokaci kaza za ku biya in ya kai kaza mu ku biya kuma za mu ninka su da gurinsu kan ku takura waddu ma'anatun gurinsu kullum ku shiga halin kakar kai kuma Allah ya ce kada baratul bagadawa min afwa wallahi kiyayya da keta da kyama ta bayyana a bakin arna tsakanin gurinsu mun gani ko mu gani ba duk duniya babu kasar da aka wa abin aka wa Nijar bara saboda juyin mulki kawai a ce an sa takunkumi ba ba ku magani an sa takunkumi kudin ku ba ku dauka an sa takunkumi ba shi gonku da abinci an sa takunkumi ba hudda da komi ba wannan duk ba komi ba da kiyayya ce ta bayyana a bakunansu kada ba da tulba ga zamin afuwayi kiyayya da kiyata daga ba tsakaninku da arnan ta bayyana a bakunansu wa ma tukum fi sudurihim abinda suka boye a cikin kirji a cikin zukatansu na kiyayya da neman sharri akan ku aka bar wallahi shine mafi girma saboda wanda suka bayyana Allah ce kada bayyana lakum ayat hakikan mun bayyana muku ayoyi akan fadin sirrin waɗansu makiyanku wanda ba sa son kuma za su ku bahara ba dan Allah ce mun bayyana muku amma in kuntum in kun kasance masu hankali eh kaga muna da hankali ba za mu ƙara sake irin hudda ta bada su ko eh yanzu sai dai ayi hudda ta a kasa araba kawai ta tsohotar da Allah ya jike shi ka dauki rabanka ba dauki rabanmu ko ba haka ba eh amma irin wancan huddar ta mulkin mallaka a ya kamata wani a ce an wuce gurin wala ko ba soja ke mulki ba ko ba gwamnati ya kamata talaka da da a ce ba su taɓa yadda an sake koma baya ba don ba wanda ya ji daɗi gaskiya kai kana cikin talauci kakanninka cikin duk wanda yake kasar nan a cikin kashi 100 to dangin shi 80 suna cikin talauci ko da sun gaji arziki kuma wallahi kasar gata da arziki ga mu da Allah ya kawo mu da imani Allah ya ce kuma duk masu imani suna aiki da su ake bai rayuwa mai dadi amma rayuwar ta mu kowa ya san da take ciki Allah ka canza mana to shi yasa Allah madaukakin sarki ce kada bayyana lakum ayati in kuntum taqilun mun bayyana muku ayoyi kun kasance masu hankali sai ku hankalta zamu ji ayatan ko lokaci yayi karsa ayatan
ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idha laqukum qalu amanna وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إذا الله يكتا هانتم هؤلاء يذكوا وإن المسلمين يأكوا متاني waɗanda kuke mummune yanzu kukin nan da ya tuhibbu na ku ne kuke san su Allah kamar yana mamakin mu wai yanzu mukin nan ne muke kaunar su wani wagi ne ke kawai bayan za a ji daɗi he ta hanyar domokaraɗiyya ya za a marabu da wannan tsura mashala makai labari ai ba zai yi ba na haka zaka zama tsira musulmi ha an tun ha wula ya ce yi buna wai yanzu kuwai ku ne kuke kaunar su kuke san su allah ce wula ya buna ba sa san ku yanzu allah ya ce ba sa san ku kuma kuyi tsammanin suna san ku allah da kai shi ne ce yanzu ku ne kuke kaunar su su ma ba sa kaunar ku wato minu da bilkitabi ko kun yi iman da littafi kullihi duka kun yi iman da taura kun yi iman da dajila kun yi iman da alkur'ani su kun basira da alkur'ani ba wai za la kun kadu amana idan mun sun hadu da ku a wajen taro za su yi a duka ɗaya miki mun yarda ku ai ba bambanci shi ne sa suke kawa daidaituwar addini idan suna tare da ku za su nuna tare suke da ku duk ɗaya ne ba matsala amma wai za kalau idan suka zama sai ya su ya su su wayancan arna idan ma an gwado kasanku da wani alamar ci gaba azu alaikum al'anamila min al-ghiz suna ciza muku yatsa saboda bakin ciki musamman sai ga alamar ci gaba so ga damuna ta kan kama kasuwanci yana ci gaba an fara kula da noma kiwo gashi nan daman Niger masha Allah da sun ga komai na tafiya 100 bisa 100 ba ku shiga halin gagara kai ba babu zanga zanga yalla ko suna karatu daidai babu a ba a zo alaikum alamina milage za ga suna ciza yatsa suna bakin cikin halin da kuke kai wallahi ba su su ga cigaba kuka Allah ne ya ce ba su su ga mu a cikin cigaba amma wasu ke ganin wai ba za a kai labari mai da su Allah ce to kul ku ga musu mutu bi ga zabi ku mutu bakin cikin inda cigaba ne ga al'umma musulmi inda sun kama Allah da manzon Allah ai shikenan sun gama cigaba kenan halama inna allaha alimun bi zati sudur Allah shine mafi sanin abin da ke cikin kirasa da abin da makiyin Allah ya boye a cikin zuciyarsa Allah shine mafi sani haka wannan duka Allah yana karantar da mu halayen makiyan mu ne dan mu san irin zaman da zamu yi da su dan mu kama jikin mu dan mu ji tsoron Allah dan mu nemi taimako a wajen Allah muna fata Allah mu dauke sake ya taimaka mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh